السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubanmu ta yau an yi ta ne a kan muhimmancin abokantaka da kuma uwantaka godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zaɓaɓɓen Allah ne ko badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ne muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah abokantaka a musulunci abu ne mai girma abokantaka a musulunci a bace wanda take samar da lada mai yawa ga wanda ya tsaya ya bada haƙƙin abokantaka ya bada wajibin abu wajibai na abokantaka abokantaka ta gaskiya ba kamar rana take ba domin rana wani lokaci ta kan fito wani lokaci ta zama ta bace ba kamar kankara take ba wani lokaci kaga kankara an juma ta zagonye wannan ba ta cikin sifan abokantaka na musulunci abokantaka na musulunci na gaskiya shine ƙauna a cikin zuciya saboda Allah mutum ya ƙaunaci wani saboda Allah shi yasa ɗaya daga cikin maluma masu hikima da aka tambaye shi aka ce meye abokantaka sai kowaye aboki sai ya ce aboki shine wanda kai ne shi kuma shi ne kai sai dai ku daban-daban kuke wato me yake faɗi duk wata damuwa idan abokinka na nan yadda za ka yi ƙoƙari kada ta shafe ka haka zai ƙoƙari kada ta shafe ka haka nan idan kana nan duk wata damuwa yadda zai yi ƙoƙari kada ta shafe shi haka nan za ka yi ƙoƙari kada ta shafe shi da haka idan musulmi ya samu aboki na gaskiya to fa ya samu ƙarin idanu da ƙarin kunnuwa da ƙarin zukata a cikin rayuwarsa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani ya gaya mana muhimmancin abokantaka da muhimmancin zaben aboki Allah madaukakin sarki a cikin suratul zukhruf yake cewa masoya bi ma'ana abokai a wannan rana yana nufin ranar tashin alƙiyama za su juya duka su zama abokan gaba Allah ya ce sai dai waɗanda suka yi abokantaka akan tsoron Allah su wannan ne kawai za su waye gari su masoya ne ranar tashin alƙiyama Imam bin Kasir Allah ya kara masa rahama dangane da wannan aya yake cewa duk wata abokantaka in an yi ta ba don Allah ba toron tashin alkiyama za ta juye ta zama gaba Allah ka tsare mu za ta juye ta zama gaba a ranar tashin alkiyama domin abokantaka da aka yi ta don Allah ita ce take dawwama ba ta gushewa kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya mutanansa mutanansa yake cewa yadda al'amari yake kude ku riki wani koma bayan Allah gumaka kuna bauta musu kun sa ƙauna tsakaninku da su a wannan rayuwa ta duniya ya ce amma ran tashin alkiyama shashinku zai kafarce wa shashi shashinku ya la'anci shashi kuma koman ku wuta kuma ba ku da mataimaka ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine abin ƙaunanmu ya bayyana mana cewa mafificin aboki a wajen Allah wanda ya fi daraja a cikin abokai biyu shine wanda ya fi kyautata wa abokinsa idan ana da abokai guda biyu to wanda ya fi su daraja a wajen Allah shine wanda ya kyautata wa dan uwansa Abdullahi dan Amr dan As yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a hadisin Imam Tirmidhi yace mafi alherin abokai a wajen Allah shine wanda yafi alheri ga abokinsa mafi alherin makota a wajen Allah kuma shine wanda yafi kyautatawa makocinsa da haka idan kuna makautaka da mutum ko kuna abokantaka da da shi in kana so ka kafi shi a wajen Allah to kafi kyautata masa duk kyautatawa da yake ma ka ninka nashi duk abin da yake ma na alheri ka ninka nashi to sai ka fi shi a wajen Allah Imam Mubarakuri Allah ya masa rahama yake cewa fadin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace su suka fi a wajen Allah yana nufin sun fi lada mai yawa a wajen Allah sa'annan sun fi samu wato wanda abokin da yafi kuma kusanci a wajen Allah shine wanda yafi kyautatawa dan uwansa yace koda da nasiha ne abokin da da ya ga dan uwan shi ya kauce zai ce masa a babu kyau ka bari ya ga yayi wata hanya mara kyau zai yi kokari ya dawo da shi hanya mai kyau ya ku bayan Allah ku sani abokantaka yana da tasiri a cikin rayuwar abokai wajen daidaituwa da gyaruwa da wajen karkacewa da zama cikin barna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga abi musa al-ash'ari yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kwatankwacin wato zama wato da mutanen kirki ko zama da mutanen banza yace bambancin su kenan bambancin abokin kirki da bambancin aboki mara kirki shine yace bambancin su shine kaman wanda yake ɗauke ne da turare da kuma wanda yake ziga wuta mai hura ziga-zigi na wuta ya ce wannan shi ne bambancinsu in ji manzu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake ɗauke da turare idan ka zauna a kusa da shi ko dai ya san maka turaren ko dai ka sai turaren ko kuma ka ji kanshi ko baya so dole ya samu wannan amfani in dai kana zaune a kusa da shi kaga an ci riba ya ce shi kuma mai hura zigazigi ya ce ko dai wuta ta tashi ta kona ma riga ko kuma ka ji wato warin abin da yake dafawa ko yake gasawa ko yake konawa na karfe dole sai ka samu ɗaya a ciki wannan shine misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi yasa imamu nawawi Allah ya masa rahama akan wannan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wato aboki na gari da maɗaukin tirare da kuma aboki na banza da wanda yake zaune kusa da wanda yake hura wuta da zigazigi ya ce don nan za ka ga a nan za ka gane falala na abokantaka da mutanen kirki da zama a kusa da mutanen kirki da zama da mutane masu alheri da masu mutunci da masu kyawawan ɗabi'a da masu gudun duniya da kuma ilimi da kuma ladabi wannan duk zama da su akwai amfani da kuma hani da hadisin yayi na kada a ringa zama da mutane masu sharri mutane masu bid'a mutane masu cin naman mutane mutane waɗanda fajirin su ya fito ƙarara ya yawa barnan su ta fito ƙarar ta yawa wannan ba a san a ringa zama da su ya ku bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da mu kware da gaske wajen zaben abokai ya zo cikin hadisin da Abu Dawud ya ruwaito daga Abi Hurairah yadda Allah su ƙara tabbata a gare su ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba yana kan addinin abokinsa ne kowannen ku yana kan addinin abokinsa ne fa don haka ɗayan ku ya duba da kyau ya ga da wa zai abokantaka da haka aboki yana da tasiri akan abokinsa wajen alheri ko kuma wajen sharri misali Abu Dalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suwaye abokantaka da su a Makka abokan shi daga cikin manyan Qurayshawa akwai Abu Jahal akwai Abu Jahal da abokan shi wannan abokantaka ya cutar da shi ya cutar da shi kwarai da gaske ba su gushe ba da shi har su suka yi sanadiyya ya rasu akan kafirci Allah ya tsare mu an samu hadisi daga Sa'id dan Musayyib da Allah ya kare tabbata a gare shi daga babansa ya ce lokacin da mutuwa ta zo wa abu dalib annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi ya tashi ya je inda yake amma sai ya samu abokan shi sun kewaye shi ga abu jahl a zaune ga abdullahi bin abi umayya ibn al-mughira a zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ga mara lafiya ga waɗannan abokai ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya duje shi yace baffana ka ce la ilaha illallah wannan kalma idan ka faɗa ni zan tsaya gaban Allah ka shiga aljanna cewa kai musulmi ne ka gama yanzu nan kai fa kalmar la ilaha illallah zan tsaya a gaban Allah ni ne lauyanka zaka shiga aljanna saboda wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallama idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa sai ce kai yanzu zaka yi daka mutu akan addinin wani addini ba na abin mutane ba haka suke ta gaya masa sai su su canza masa tunani manzo Allah yana tananatawa su kuma suna tananatawa har ƙarshe shi Abu Dalib ya ce to shi sai yanzu ya yarda zai mutu akan addinin Abdul Muttalib ya ki ya ce la ilaha illallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan waƙiya ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah saboda ya kyautata manzon Allah ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa hidima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da Allah zan nema maka gafara sai dai in an hana ni sai dai in Allah ya ce na daina amma zan ci gaba da roƙa maka gafara shi yasa man Allah madaukakin sarki ya saukar da aya daga a cikin suratul tauba wanda Allah madaukakin sarki yake cewa bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani su dinga nema wa mushrikai gafara ko da ƴan uwansu ne bayan ya bayyana gare su cewa su din ƴan wuta ne Allah ka tsare mu kuma Allah madaukake sarki ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya da take cikin suratul qasas akan Abi Dalib Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kai baka shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so Allah ka shiryar da mu dan haka mu yi kokari abokan mu su zama mutanen kirki mu yi kokari abokan mu su zama masu mutunci mu yi kokari abokan mu su zama masu dabi'a na gari mu yi ƙoƙari abokanmu su zamo masu tsantseni da ilimi a cikin haka akwai alheri mai yawa wanda ba zai tafi ba akwai amfani duniya da lahira Allah ka azurta mu da abokai na gari ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kawo rabauta min duniya da kuma kiyama ku sani shi abubakar da ya abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abokantaka ta daga darajarsa duniya da lahira ta sa ya samu matsayi babba wannan duniya da kuma lahira imam bukhari ya rawaito hadisi daga abi sa'id al khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wa sahabbai yace musu cikin mutane cikin abokaina wanda suka mun karamci wanda na amfana da dukiyarsu da abokantaka da su yace babu kaman abubakar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam da zan riki wani ya zamo badadai na bayan Allah da Abubakar zan rika yace amma Abubakar dan uwana ne a musulunci akwai kauna tsakanin mu da shi sai yace ya dubi masallaci kun san da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kofofi da yawa kusan kowanne daga anguwarsu akwai kofa da ake shiga masallacin ranar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai duk kofofin da suke masallacin nan a rufe shi amma banda kofa abubakar duk a rufe kowanne a kulle a yi kofa ya ce amma banda kofar abubakar abubakar a bar tashi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ya ce duk wani wanda ya yi mana abin kirki a wannan rayuwa mun saka masa ya ce sai dai abubakar allah kadai zai biya shi da haka ya faɗi hadisai da yawa kaga wannan riba ce wato kuma kwaɗaitarwa ne akan mu yi ƙoƙari mu abokantaka da mutane na ƙwarai shi yasa kuma mu kula da waɗanda ƴaƴayenmu za su yi abokantaka da su saboda mafi yawan lalacewar ƴaƴanmu wato daga wajen abokai ne mafi yawa daga wajen abokai ne shi yasa Abu Hamid al-Ghazali Allah ya masa rahama yake cewa farkon tarbiyya da mutum zai ba ɗansa shine ya zaba masa aboki a cikin yara kar ka bar ɗanka kowa abokinsa ne baka san inda zai za a kai shi ba kai kokari ka zaɓa wa ɗanka aboki a cikin yara wanda shine yace shine farkon tarbiyya a musulunci Ibrahim Habbi Allah ya masa rahama yake cewa ku nisantar da 'ya'yanku daga abokai masu miyagun halaye kafin ya ce ku runa su a cikin bala'i kamar yadda ake runa tufafi saboda idan suka riga suka lalace ba za ku iya dawo da su ba idan suka riga suka bushe ba za ku iya dawo da su danye ba da haka ku yi kokari ku tsada wannan imam tirmidhi ya rawaito hadisi daga abi sa'id al-khudri yadda Allah su kara tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kar ka yi aboki sai da mumini kuma kar wani ya ci abinci ka sai mai jin tsoron Allah madaukake sarki daman wanda zaka dinga cin abinci da shi kan in abokinka na kirki ne ya kaga shine shi ake magana da haka kada ka riki aboki wanda yake in kun ci abinci ba zai ce alhamdulillah ba wannan kun gama ci abinci sai ya dura ashar eh wannan duk ba aboki bane a musulunci Allah ma madaukakin sarki a cikin suratul kahf yake cewa kada ka biye ma duk wani wanda muka rafkanar da zuciyar shi daga ambatan mu wato mutumin da bai ambatan Allah ya bi san zuciyarsa al'amarin sa ya zama kan bata Allah ya tsare ya kuban Allah gaskiya wajen magana da wajen aiki alama ce ta aboki na gari Imam al-Ghazali Allah ya masa rahama yake cewa kada kai abokantaka da makareci yace saboda shi makareci kaman kadaddauniya ne yace yana kusanto da abin da yake mai nisa gare ka sa'annan yana nisantar da abin da yake kusa kar kenan rayuwa za ku yi kawai ta yaudara rayuwa za ku yi wanda yake karshen ta ba zai kyau ba Allah ya kiyaye shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku zamo tare da masu gaskiya khalifa Umar radiyallahu anhu dan Khattab yake cewa na hore ka kai kokari ka sami ɗan uwa masu gaskiya ka rayu a tsakanin su yace saboda su ado ne gare ka lokacin da ake wato cikin jin daɗi sa'annan wato taimako ne gare ka lokacin da aka shiga cikin jarrabawa yana daga cikin sifar aboki na gari wato mutum ya zamo yana da kyakkyawar ɗabi'a yana da ƙanƙantar da kai yana tsare sirrin abokinsa imam turmizi ya rawaito hadisi daga abin darda yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abin da yake da nauyi ran tashin alkiyama akan ma'auni na mumini kamar kyakkyawar ɗabi'a kuma Allah bai san mutum mai alfasha mai sakin baki yana faɗin abin da ya gada ba. Alƙamatul a tsaridi a cikin wasiyar da yawa ɗansa yake cewa ya kai ɗana idan bukata ta ta same ka wato bayan baya duniya kenan ka yi ƙoƙari ka abokanci wanda idan ka kyautata mishi zai san ka kyautata mishi. ka yi ƙoƙari ka abokanci mutumin da in ka aikata alheri zai gan shi a matsayin alheri ka yi ƙoƙari ka abokanci mutumin da in ya ga mummunan abu zai ma nasiha cewa ka bari ba kyau ka yi ƙoƙari ka abokanci mutumin da in ka roƙe shi wani abu zai baka ka yi ƙoƙari ka abokanci mutumin da idan wata musifa ta same ka zai zamo tare da kai ka yi ƙoƙari ka abokanci mutumin da in ka faɗi magana zai gaskata ka ka yi ƙoƙari ka abokanci mutumin da in aka samu saɓani a tsakaninku zai zaɓe ka a kan kansa ma'ana zai saurare ka ya yi maka rangwame kan abin da ya faru shabib bin shaiba allah ya masa rahama yake cewa wato yan uwa mutu ya samu yan uwa masu gaskiya ya yi sa'a a cikin wannan rayuwa ta duniya domin ado ne lokacin da ake zaune lafiya kuma taimako ne idan aka shiga cikin jarraba yakuban Allah yana daga cikin abin da ake samu riba da ake samu na abokantaka da mutanen kirki kaman bishiya ce wadda take bada ƴaƴanta a kowane lokaci na shekara wato ƴaƴa ake samu mai albarka a kowane lokaci in aka yi abokantaka da mutanen kirki kamar yadda ya zo cikin hadisi ko ‘yan uwantaka kamar yadda ya zo cikin hadisin da imam muslim da imam bukhari suka ruwaito hadisin anas ɗan malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda uku wanda duk ya same su suke zamo tare da shi to shi kenan zai samu ɗanɗanon zaƙin imani na farko ya ce ya zamo Allah da manzon Allah sun fi sun fi soyuwa ga mutum akan komai Allah ka sa mu so ka Allah ka sa mu so manzanka sallallahu alaihi wasallam sa'annan mutum ya zama yana son wani mutum yana ƙaunarsa amma ba don komai ba sai don Allah ka samu wani aboki da kake son shi don Allah wannan riba ce babba mutum ya samu wannan ba kana son shi da yana baka kuɗi ba ba kana san shi dan yana rage ma hanya ba ba kana san a'a don Allah a ce gashi kana son shi don Allah wannan babbar riba ce riba ce nan duniya kuma riba ce ranar tashin alkiyama ko mutum ya ki komawa ga kafirci kamar yake da yake din yake ki kar kada a sashi a wuta ya zo hadisi daga wajen imam muslim abi hadisin abi hurara da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum ya tashi takanas yana cikin tafiya zai je wani kauye a cikin dokar dawa ba kowa kawai sai Allah ya turo mala'ika wajen wannan mutum ya tare shi a kan hanyarsa ya tare shi ya ce malam ina zuwa ya ce zan je wajen dan uwana ne a wannan ƙauye sai ya ce wannan dan uwana ka za ka je baka wani abu ne ya ce a'a ni dai ina son shi ne saboda mutumin kirki saboda Allah zan je na gaishe shi sai ya ce masa to ni manzon Allah ne mala'ika ne Allah ya turo ni kuma Allah ya ce in gaya maka yana son ka kamar da kake son dan uwansa kun san ma'anar soyayya Allah ai soyayya Allah kyautan aljanna ce ba wanda Allah yake san shi zai sashi a wuta babu shi Allah ka tsare mu yana hadisin Imam Muslim kuma wanda shi ma Abi Hurairah ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran tashin alkiyama Allah zai yi kira yace ina waɗanda suka yi soyayya saboda ni a duniya wanda suka yi abokantaka saboda ni to yau zan sanya ku a cikin inuwa ta ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta Allah ka samu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a da dan uwa zai tashi yawa dan uwansa bai sani ba to Allah yana amsa kuma akwai mala'ika da aka sanya shi akan mai yin addu'ar yana cewa duk addu'ar da ya faɗa sai ce kai ma za a baka irin shi shi yasa wani wato formula ce ina ce formula za a fi ganewa idan kana son Allah ya biya ma bukata ko Allah ya baka wani abu ka dage cikin dare ka tashi ka ringa roƙa wa dan uwanka wannan abu zaka samu amma kar ka ga yamar kar ya sani ka dage ka gani ka dage gobe ka tashi ka ringa Allah kantin dan uwana din nan Allah ya sa kantin shi ya zama goma a wasu market cikin dare za ka sha mamaki wataƙila za ka zo ka gaya mu Allah ya taimake mu sirri ne babba ka ringa roƙa wa ‘yan uwa alheri kai ma Allah zai baka amma fa ba su sani ba ka gaba abinda za ka je ka ce ka ajiye na kwana aiki a kanka misali jiya na kwana a kanka a'a ba ruwan shi kawai tsakaninka da Allah ne to sai Allah maɗaukakin sarki ya yi ma ya kuban Allah mu yi ƙoƙari mu tsare wato ɗaukan abokai abokan da mu san su ba ba mu san inda suka fito ba mu yi ƙoƙari mu tsare musamman a cikin wannan manhaja ta facebook da za ka ga mutum abokan shi dubu goma ka kai su ina wani baka sani ba shi tashin alkiyaman ma amma 'yan wutan ma shi yana can ƙarƙashin wuta kuma ka ce abokinka ne kuma shi Allah ya rubuta mala'iku sun rubuta abokinka ne da haka za a tada ku tare da shi ran kiyama Allah bai wasa da mu eh rayuwar da kai nan ita za a yi ran kiyama da haka ka kiyaye daukan aboki a irin waɗannan kafafe na watsa abubuwa na zamani lalle abokantaka amana ce kuma Allah zai tambayi mutane akan ta ranar tashin alkiyama Allah ka azurta mu da abokai nagari Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka tantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن الصداقة في الإسلام لها شأن عظيم وأجر جزيل لمن قام بحقها وأدى واجباتها وصداقة الحقيقية شمس لا تجيب مثلها مثل ما تجيب الشمس ولا تزوب مثل ما تزوب الثلج والصداقة صدق الاعتقاد في المودة وذلك مختص بالإنسان دون غيره سئل حكيم عن الصديق فقال هو أنت بالنفس إلا أنه غيرك بالشك فإذا وجد الإنسان أصدقاء ذو ثقة وجد بهم عيونا وآذانا وقلوبا كلها ولقد نبهنا الله تعالى في غير ما آية من القرآن الكريم إلى أهمية ومكانة واختيار الصديق فقال سبحانه الأخلاء يومئذ بعدهم لبعد عدو إلا المتقين يقول الإمام بن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه وهكذا كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم يوم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحبوب بي يبين لنا أن فضل الأصدقاء عند الله أفضلهم لصاحبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أفضل الأصدقاء عند الله أفضلهم لصاحبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه رواه الترمذي قال الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى قوله خير الأصحاب عند الله أي أكثرهم ثوابا عند الله خيرهم لصاحبه أي أكثرهم إحسانا إليه ولو بالنصيحة عباد الله اعلموا أن الصديق له أثر كبير في حياة صاحبه استقامة وصلاحا أو إعواجا وإسادا يسوي لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس الصوم كهامل المسك ونافك الكير فهامل المسك إما أن يهذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافك الكير إما أن يهرك ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا رواه البخاري ومسلم قال الإمام النووي رحمه الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافك الكيل وبهذا الحديث فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكسر فجره وبدالته ونحو ذلك من أنواع المظلومة عباد الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حذرنا غاية حذر على أن نكون على حذر عند اختيار الأصدقاء ففي حديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصديق يؤثر في صديقه بالخير أو الشر ولنضرب على ذلك أمثلة أبو طالب أصحابه من صناديد قريش أبو, أبو جهل ومن, شا ومن على شاكلته أثروا فيه وما بره حتى تركوا حتى ما تركوه ومات على الكفر والعياذ بالله وعن سعيد سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أهاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوردها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله في جل جعله في, في هذا الأمر ما قال للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فليكن أصدقاؤكم أهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم ففيه من الخير ما لا يعد ولا يحصى وفيه من النفي في العاجلة والعاجلة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله دافر الذنب وقابل التوب ذي الدول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إن أبا بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فنال المنزلة العالية والمكانة السامية روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ردي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر لذا حث العلماء على اختيار أصدقاء الأبناء لأن فساد الأبناء غالبا إنما هو من قبل الأصحاب قال أبو حامد الغزالي رحمه الله أصل تعذيب الصبيان الحفظ من قرناء السوء قال إبراهيم الحربي رحمه الله جنبوا أولادكم قرناء السوء قبل أن تسبقوهم في البلاء كما يسبق الصوم روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساهم إلا مؤمنا ولا يأكل دعامك إلا تقي وقال الله تعالى ولا تدي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فردا عباد الله إن الصدق بالأقوال والأفعال من علامات الصديق الصالح يقول الغزالي رحمه الله لا تساهب كذابا فإنه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع مع الصادقين قال خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق فإيش بأكتابهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء ومن صفات الصديق الصالح والرفيق أن يكون حسن الخلق لين العريكة متوادئ الجانب مكتوما للأسرار روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء قال علقمة أطاردي في وصيته لابنه إن حضرت الوفاة يا بني إن أرد لك حاجة فاسحب من إذا قدمته سانك وإن سهبته زانك وإن قعد بك مانك اسحب من إذا مددت يدك لخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة صدها اسحب من إذا سألته أعداك وإن نزل بك نازلة واساك اسحب من إذا قلت صدق قولك وإن حاولت أمرا آمرك وإن تنازعت ما آثرك قال شبيب بن شيبة رحمه الله إخوان السري خير مكاسب الدنيا وهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء ومعرفة في حسن المعاشرة عباد الله إن من ثمرات الأخوة أن الأخوة أن الأخوة والصداقة كشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وإليكم قطفا من ثمرات الأخوة وزهرة من بستان الصداقة وهريئا طيبا للمودة في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء أو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكبر كما يكره أن يقذف في النار وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته وعند مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك مثله بمثل الحذر الحذر يا عباد الله من اتكال الأصدقاء الذين لا تعرفون عنهم شيئا ولا هم يعرفون عنكم شيئا والحذر الحذر ثم الحذر الحذر من اتكال الأصدقاء من من منهج فيسبوك وما شاكله من المواحد الاتصالات العصرية فالصداقة أمانة وسوف تسألون عنها يوم القيامة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة والأكلاه الأتقياء الذين يعينوننا على داعتك ويذكروننا بك ويأخذون بأيدينا إلى مرضاتك اللهم باعد بيننا وبين أصدقاء السوء كما باعدت بين المشرق والمغرب واجعلنا ممن يحب فيك ويبجد فيك ويوالي فيك ويعادي فيك اللهم اجعلنا ممن تهابوا فيك واجتمعوا على طاعتك وتفرقوا على ذكرك واجعلنا في ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك اللهم أصلي شبابنا وألف بين قلوبنا واصرف عنا قرناء السوء واغرس في قلوبنا حب الصالحين وجالس المحسنين اللهم ارفع الدر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في القدر والرضا والكسد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي ونسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بعدائك وترضى بقضائك اللهم انك تعلم اسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم أهوائجنا فعلنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة والإنابة ويسر ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما بارك على إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله